وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan uku a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan anguwar bolari a kan titin maitama yusuf sile a kuma nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba bara muna farko-farkon wannan sura suratul hadid kuma mun ɗan yi nisa a cikinta sai Allah ya azurta da tafiya Saudiya wanda muka tafi ba mu ƙarasa surar ba don haka yau za mu tashi a farkon surar saboda ƙara samun fa'idoji na abin da muka ɗan ƙara lallekowa cikin abin da malamai suka faɗa muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta da wanda muka karanta a baya. wannan sura kamar yadda aka sani sura ce madaniya bittifaqi ulama'i tafsir malaman tafsiri mafi yawancin su ko mu ce gaba ɗayansu sun tafi akan cewa sura ce madaniya kuma ayoyinta guda 29 ne daidai ta zo da kalmar alhadid wanda a larabci ana nufin ƙarfe wanda Allah zai yi magana akan wannan da kuma hikimar da ke cikin wannan halitta ta ƙarfe sannan kuma wannan sura ainihin wato tana kunshe da darussa da yawa daga ciki dai akwai darussan da suka shafi aƙida da tauhidi ta Allah da bauta tsarkake shi da sunayensa da ayyukansa sannan tana ɗauke da saƙonni na taimakon addini da taimakon bayan Allah ciyarwa da kuma agazawa mutane tana ɗauke da saƙonni da suka shafi a hawalul ƙiyama wato abubuwan da suka shafi ranar ƙiyama da abubuwan da munafukai da mutanen banza za su fuskanta da kuma tagomashi da alherin da muminai za su fuskanta akwai saƙonni da yawa a cikin wannan sura mai albarka ni da ku ina mana addu'a abin da za mu ji na alheri a cikin wannan sura allah ya haɗa ni da ni da ku a cikinsa wanda za mu ji na tsawatarwa ko na firgitarwa ko na razanarwa wanda allah maɗaukakin sarki yake so mu gane mu ainihin wato janye jikinmu daga aikatawa Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa da aikatawa don haka ba tare da ɓata lokaci ko gyara lokaci ba alaramma zai jawo mana jan farko mu ji mai Allah maɗaukakin sarki ya ce نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da sabbaha sabbaha yusabbihu tasbihan sabbaha ya tsarkake yusabbihu yana tsarkakewa tasbihan tsarkakewa Allah ya buɗe wannan sura da cewa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin surori al-musabbihat al-musabbihat wanda malamai suke kiransu al-musabbihat wato surorin da suka buɗe da tsarkake da kuma tsabtace Allah min kullin naqa'is wal uyubi daga dukkanin naƙasu ko tawaya ko kuma aibi waɗanda waɗannan surori malamai suka ce surori ne guda biyar na farko dai ita ce wannan sura suratul hadid kamar yadda muka ji a farkon nan na biyu ita ce suratul hashiri ta uku ita ce suratu safi ta hudu ita ce suratu attaghabun ta biyar ita ce suratul zumu'a idan aka ce almusabbihat ba ana nufin sauran surori da suka zo da tasbihi a farkonsu ba sa cikin almusabbihat ba a'a amma ana magana ne akan wanda suka zo da fi'ili madi ko fi'ili mubari'i to waɗannan su ne kaɗai suka zo da fi'ili madi ko kuma fi'ili mubari'i ko kaji an ce sabbaha kamar yadda ka ji a nan ko kuma yusabbihu kamar yadda ka ji a wata sura daban to wannan su ne ake kira da ainihin wato almusabbihat to malamai suka ce wato shi tasbihi ga Allah wani abu ne wanda yake abin yabo abin jinjinawa abin a sa albarka a cikinsa shi ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe waɗannan surori guda biyar da su wanda za mu so alaramma ya buɗe mana surorin kamar yadda Allah ya buɗe mana kuma kamar yadda ya buɗe wannan suratul hadidi alaramma a farkon suratul hashiri sai Allah ya ce me na'am سبح لله ما في السماوات وما في الأرض مم.
وهو العزيز الحكيم نعم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مم.
ما ظننتم أن يخرجوا Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yusabbihu lillahi ma fi samawati, sabbaha lillahi afwan, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Tsarki ya tabbata ga Allah, wanda kuma suke tsarkake shi su ne abin da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasai gaba ɗaya. Suna tsarkake Allah, suna tsabtace shi, suna tace shi daga dukkanin abin da yake na naƙasu ko kuma na aibi ko kuma abin da bai dace a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wa huwa al-azizul hakim, Allah shi ne mabuwayi, kuma al-hakimu shi ne mai hikima ko kuma mai hukunci. Sai ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahlil kitabi. Shi ne wanda ya fitar da waɗanda suke kafirai daga cikin ahlul kitabi. Menene? لأول الحشر كو من ديارهم daga cikin gidajen su لأول الحشر dan saboda farkon tashi to kaga wannan sai nuna Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da yusabbihu sabbaha yana tsarkakewa kamar yadda ya bude wannan da sabbaha to a farkon suratul safi ma alaramma بسم الله الرحمن الرحيم na'am سبح لله ما في السماوات وما في الأرض na'am وهو العزيز الحكيم mhm يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Allah maɗaukakin sarki ya ce sabbaha lillahi sarki ya tabbata ga Allah masu tsarkakewar kuma su ne mafi samawati wa mafil ardi abin da suke cikin sammai na halittu da abin da ke cikin ƙasai na halittu suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sabbaha lillahi mafi samawati wa mafil ardi ma sai ya ce wa huwal azizul hakim shine mabuwayi wanda yake mai hikima kuma mabuwayi wa huwal azizul hakim sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani lima taquluna ma la taf'aluna dan me yasa kuke faɗin abin da ba ku iya aikata shi mutum zai faɗi magana ya wani wa'azi ya wani gargaɗi mutum ya wani tsawa ya nuna masa abu kaza da kake wani ba kyau amma a lokaci guda kuma shi ka same shi dumu-dumu da wannan aikin yana aikatawa Allah ya ce me yasa kuke haka sai Allah ya ce a ayar gaba kabura maqatan كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Allah ya ce kabura maqatan indallahi zunubin yayi girma a gurin Allah laifin ya kai laifi a gurin Allah an taqulu ma la taf'aluna ku dinga faɗin abin da ku kun san ba za ku iya aikatawa ba to kaga wannan surar ita ma Allah ya tsa- buɗe ta da sabbaha wato abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala to haka a farkon suratul taghabun alaramma بسم الله الرحمن الرحيم na'am يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض mm.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Lalle suna tasbihi ga Allah ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kuma abin da suke cikin ƙasai. Can ya zo da siga ta fi'ili madi, nan kuma sai ya zo da siga ta fi'ili mubari. Wato, yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah, kamar ka tambaya su waye sai Allah ya ce, ma fi samawati wa ma fil ardi sai ya ce menene lahul mulku godiya ta abin nan mulki ya tabbata ga Allah wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan kowa da komai da ka sani kaga adan sai ya zo da siga ta yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah to haka ya zo kuma a farkon suratul juma'a ala ramma بسم الله الرحمن الرحيم mm.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tasbihi ga Allah sai ya ce almalikil quddusi shine mamallaki mai mulki kuma tsarkakakken sarki wanda ba shi da wata najasa ko tawaya ko naƙasu tattare da shi wa huwal azizul hakim Ab- al-azizul hakim kuma shi Allah al-azizu ne kuma al-hakimu ne mai hikima to malamai suka ce me yasa yawancin waɗannan musabbihat ɗin sai Allah yana rufe farkon ayar da al'azizu da kuma alhakimu wanda kamar yadda muka ji a nan shi ma ya zo da cewa wa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne to sai suka ce ita al'azizu kalmar al'azizu wato tana ɗaukar ma'anar izza ta ɓangarori guda uku na farko izzatul imtina'i na biyu izzatul quwwati na uku izzatul ghalabati wal qahri ko izzatul qahri wal ghalaba izzatul imtina izza wanda take ta hanawa wato Allah yana da izza ta ya hana abin da bai so a yi kuma dole a hannu na fata an fahimta wannan shine ma'anar izza ta farko zai hana ka yin abu kuma dole ka hannu dole gyaɗa ta yi mai in taƙi ta sha matsa to Allah yana da wannan izzar wanda ni da kai ba mu da wannan izzar in ma muna da ita iya inda muke da iko ne za mu yi wannan izzar amma ba mu isa mu yi akan duniya gaba ɗaya ba da halittun duniya gaba ɗaya ba to ita ce izzatul imtina Allah zai iya hanawa kuma dole a hannu kuma zai tare faruwar abu kuma dole bar- a wannan abun ba zai faru ba ko a karan kansa shi Allah ko kuma a halittunsa ko kuma a al'amuran mulkinsa da buwayarsa to wannan shine al-azizu bi bi hadhihi al-ma'ana izzatul imtina suka ce sannan sai izzatul quwwat izza ta ƙarfi Allah yana da ƙarfin gudanarwa irin ƙarfin da ba wanda ya isa ya samu kalarsa ko kuma kwatankwacinsa yana da ƙarfin karya wanda yake so ya karya yana da ƙarfin ɗaukaka wanda yake so ya ɗaukaka yana da ƙarfin kambama wanda yake so ya kambama yana kuma da ƙarfin zartar da abin da yake so ya zartar da shi wato ba abin da ya gagara Allah wajen zartarwa ba wani nau'in ƙarfi da Allah maɗaukacin sarki ba shi da shi kai kuma wala Allah ƙarfinka iya wani abu ne wani limit ne yake da shi wanda daga nan ba za ka sake samun ainihin wato wani ƙarfi wanda ainihin wato ya wuce wannan ƙarfin ba sannan sai suka ce izzatul ghalabati wal qahari ko izzatul qahari wal ghalaba ita ce izza ta alqaharu rinjayi Allah ya rinjayi kowa wal ghalabati kuma Allah ya yi galaba akan kowa ba wanda ya isa ya galaba akan Allah amma shi Allah yana iya galaba akan kowa da komai to wannan ita ce izzatul ghalabati wal qahari ko izzatul qahari wal ghalaba to suka ce wannan shi yasa duk idan ya zo ya buɗe da tasbihi sai ya rufe da al'azizu alhakimu saboda ya nuna maka wanda aka ce a tsarkake ɗin nan fa ya cancanci tsarkaka ya dace da a tsarkake shi ya kamata a tsarkake shi an gane magana da kyau ko sannan he suka dawo he suka ce to kalmar sabbaha ko yi sabbihu ɗin ita kanta shin me ake nufi da ita me ake nufi da tasbihi ga Allah suka ce abin da ake nufi da sabbaha ko yi sabbihu ai sabbaha ya tsarkake shi min kullin na wal uyubi daga dukkanin naƙasu da dukkanin tawaya da dukkanin abin da bai kamata a jingina wa Allah ba an gane magana da kyau ko akwai abubuwan da ke zake wa ɗan adam to shi Allah baya zake mishi misali gajiya tana iya samun ɗan adam ko idan ɗan adam ya aiki ya aiki ya aiki sai ya gaji sai ya nemi menene hutawa haka ne ko ba haka ba to shi Allah maɗaukakin sarki baya gajiya balle ya huta yasa ya faɗa a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙadi halaƙanar samawati wal ard haƙiƙa tabbas mu muka halicci sammai da kasai gaba ɗaya wa ma bainahuma kuma mu muka halicci abin da ke tsakankanin sammai da kasai a wannan kwanaki kamar ka tambaya yaushe kai wannan halittar ya Allah sai Allah ya ce fi sittati ayyami a cikin kwanaki nawa kwanaki shida sai ce wa ma masana min lughubin ba wata wahala ko neman hutu da ya same mu amma kai yanzu aka ce ka gina wannan katangar hutu nawa za ka yi kafin ka kai ƙarshe to gaba ɗaya kalli ginin sama da ƙasai gaba ɗaya kalli duniya gaba ɗaya kalli dandamalin ƙasa gaba ɗaya kalli duwatsu gaba ɗaya kalli bishiyoyi gaba ɗaya kalli tsirrai gaba ɗaya kalli komai Allah ya yi aikinsa cikin kwana shida amma bai huta ba yasa a wani guri ya ce kul a takfuruna billazi
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها Mm.
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين sai kuma me ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها Mm.
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
قالتا أتينا طائئين الله يتي قل تيني مسو أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu ku nan kuke kafircewa wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka dubi faɗin ƙasar nan ka dubi girmanta iya masallacin da kake zaune kalle shi ballantana ƙasar bolari ballantana haɗa da fantami ballantana haɗa haɗa haɗa haɗa har ka haɗe gombe gaba ɗaya sannan tsallaka sauran jihohi tsallake ƙasar ka tafi wata ƙasar daban amma a cikin kwana biyu Allah ya yi ta wallahi a cikin kwana biyu la ilaha illallah kul ka ce musu a takfuruna yanzu kuna kafircewa billadhi khalaqal arda fi yawmaini ga wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamina wancan fa Allah shine ubangijin halittu gaba daya zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya kuma Allah ya sanya ɗaurarrun duwatsu notuna a matsayin notuna wanda za su ɗaɗɗaura wannan ƙasar min ha a sama da ita suka ɗaura ƙasar ta yadda ba ta raurawa da ku yadda za ta kifar da ku wa baraka fiha kuma Allah bai batta haka kawai ku yi ta shan wahala a ciki ba sai Allah ya sanya wa ƙasar albarka wa baraka fiha ma'ana Allah ya sanya wa ƙasar Gibson ku je ku tona ku samu arziki Allah ya sanya wa ƙasar zinari ku je ku tona ku samu arziki Allah ya sanya wa ƙasar azurfa ku je ku tona ku samu arziki ya sanya farar ƙasa ya sanya jar ƙasa ya sanya siminti ku je ku kafa kamfani a guri ku dinga tona kuna packaging kuna sayarwa kuna samun kuɗi wa baraka fiha Allah ya sanya wa ƙasar albarka banda wannan kuma wa ƙaddara fiha aqwataha Allah ya ƙaddara ya tsara abincin ƙasar shine menene tsiro abinci gero masara dawa shinkafa maiwa acca da duk wani abu wanda kuke bukata Allah duk yayi shi kuma a wannan kwanaki fi arba'ati ayyami waɗannan abubuwa gaba ɗaya da muka lissafa duk wannan abubuwan su kuma a kwana nawa Allah ya yi su a kwana hudu shine in ka hada zai zama baka kwanaki shidan can da muka ambata a wacce aya fi arba'ati ayyami Allah ya ce sawa'al lisa'ilina daidai ne ga masu tambaya duk wanda ya ke so ya tambayi yaushe Allah ya halittu yaushe Allah ya tsara abubuwa yaushe Allah ya shirya wannan duniyar to ka ji amsar ka sawa'al lisa'ilina daidai ne ga masu tambaya Allah ya ce bayan ya gama wannan sun mastawa ila sama'i sannan sai Allah ya yi istiwa'i zuwa ga sama to ku lura galibi idan Allah ya yi ta'addin istiwa'i da ala to yana nufin shi yana sama da saman gaba ɗaya na fata an fahimta amma idan Allah ya yi ta'addin istiwa'i da ila to yana nufin tumfara su domin halitta su tunkara su domin halitta su da haka da ya ce mastawa ila sama'i sa'an nan ya tinkari sama bayan ya gama ƙasa a kwana nawa a kwana ni a kwana shida ma'ana abin da ake nufi da wannan shine a cikin kwana hidan da ya sitil Allah ya tinkari menene saman ita ma domin halitta ta bayan da ya gama wannan ƙasar ya gama mata albarka ya gama mata komai sun mastawa ila sama wa hiya dukhanun Allah ya ce tana nan kamar hayaki in ka kalli sama yanzu sai kaga ta yi kama da hayaki ko ba haka bane jama'a وهي دخان kamar hayaƙi take faƙala laha sai Allah ya ce wa sama walil ardi da ƙasar bayan ya gama su gaba ɗaya iti ya an aukar han ku zo mun kuna masu ƙi ko kuna masu bi ko kun yarda ko kun ƙi ina umartar ku da ku zo ku bauta mu ina fata an fahimta ƙalata da sama da ƙasa he suka ce wa Allah ataina qa'iina mun zo muka muna masu da'a da biyayya amma kai Allah ya ce ka zo masa kaƙi amma sama da ƙasa da Allah ya ce ku zo kuma abin da nake so ya suka ce mun ji mun biya Allah muna masu da'a da biyayya gare ka sami ina wa a bana mun ji mun yi da'a to wannan shine ma'anar al-aziz mabuwayi al-hakimu kuma wanda yake da hikima wajen tsare-tsarensa da mulkinsa da iyawarsa da ƙarfinsa da buwayarsa wajen gina sammai da kasai da kuma samar da su yadda ya kamata to yanzu wannan ya cancanta a masa tasbihi a tsarkake shi ko bai cancanta ba to shi yasa yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard an gane wannan magana da kyau ko saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yace a tsarkake shi saboda ya cancanci tsarkakewa saboda shi wannan aikin amma ka duba ka ga wallahi tallahi Allah da kansa yace dan adam fa baya tsarkake shi samman da kasan suna tsarkake Allah sauran halittu suna tsarkake Allah amma dan adam ya alarma akwai aya alam tara ila alam tara anna Allah yasjudu lahu ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض و- والشجر والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس نعم وكثير حق عليه العذاب نعم ومن يهن الله فما له من مكرم mm.
إن الله يفعل ما يريد Allah ya ce alam tara shin duba mana ba kai duba ba ne ba kai nazari ba ne ya kai dan adam annallaha lalle Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi dukkanin abin da ke cikin sammai da kassai suna wa Allah sujuda yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa shamsu rana tana yi wa Allah menene sujjada tana bautawa Allah walƙamaru wata yana yi wa Allah menene sujjada yana bauta mishi waljibalu wannujumu taurari suna yi wa Allah menene sujjada suna bauta mishi wannujumu waljibalu haka kuma duwatsu suna yi wa Allah sujuda suna bauta mishi washajaru bishiyoyi haka waddawabu da dukkanin dabbobi in aka ce addawabu ai allazi ya dubbu alal ardi duk abin da ke taka doron ƙasa ƙwaro ne ainihin wato tinkiya ne akuya ne jaki ne doki ne duk wani abu da ka sani wanda ke taka doron ƙasa yana yi wa Allah tasbihi yana sujuda gare shi yana bauta mishi abin mamaki sai Allah ya ce wa kafirun minan nasi kaga su sauran duk Allah bai ware ba haka ne ko ba haka ba alaramma ba abin da Allah ya ware a cikinsu an nujumu Allah bai ce wa ba'adun nujumi ba addawabu Allah bai ce wa ba'adun dawabi ba amma da aka zo kan ɗan adam da ke kangararre ne sai Allah ya ce wa kafirun minan nas Allah ma ya taimake mu da aka ce kafir wallahi da Allah ya ga dama da sai ya ce wa qalilun minan nas kaga da bala'i ya same mu fa jama'a haka ne ko ba haka ba amma da Allah ya so mu da rahama sai ya ce wa kathirun minan nasi Allahumma ja'alna min hadhihi al-kathir ya Allah ka sa muna cikin waɗannan masu yawa da kuma da yawa daga cikin mutane Allah ya ce suna sujuda suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma wa kathirun haqqa alaihi al-azabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace amma wallahi da yawa daga cikin mutane azaba ta tabbata akan su ba sa yin abin da nake bukata ba sa yin abin da na saka su duk abin da na saka su waɗancan dabbobi da tsirrai da wata da rana da duwatsu duka suna yi amma sauran 'yan adam ba sa yi Allah ya ce wallahi da yawa suna yi amma wallahi da yawa ba sa yi don haka wa kafirun haka alaihi azab da yawa daga cikin mutane azabar Allah ta tabbata a gare su a kansu sai Allah ya ce wa man yuhinillahu wanda duk Allah ya wula- ya wulakanta shi ta hanyar rashin azurta shi da bautawa Allah da bin Allah da da'a ga Allah da kuma tasbihi ga Allah da sujuda ga Allah fa ma lahu min mukrim wallahi ba shi da wanda zai karrama shi duniya da lahira wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta Allah ya ce wallahi babu wanda ya isa ya karrama shi sai ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya ga dama yadda yake so a yanayin da yake so a kuma tsarin da yake so Allah kai mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa ya Allah to don haka wannan yana nuna mana irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake bukata mu bihi da haka yace sabbaha lillahi suna tasbihi ga Allah ma fi samawati abin da ke cikin sammai wal ardi da kuma abin da ke cikin ƙasai wa huwal azizu shi Allah lalle mabuwayi ne alhakimu kuma wanda yake mai hikima ne Allah ya ce lahu mulku samawati wal ard Allah maɗaukakin sarki shi ya mallaki sammai da ƙasai gaba ɗaya yuhyi wa yumitu Allah shi yake kashewa kuma shi yake rayawa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne akan komai sai Allah ya ce huwal awwal Allah shine farko wal akhir shine kuma ƙarshe wal zahiru shine sama wal batinu kuma shine ƙasa wa huwa bi kulli shay'in alim Allah maɗaukakin sarki sananne ne akan komai ba abin da Allah bai sani ba abin da yake ɓuyawar Allah inna Allah la yakhfa alaihi shay'un
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء na'am هو ال- huwa alladhi yusawwirukum fil ardh هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Mm.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah maɗaukakin sarki baya ɓuya gare shi shay'un wani abu fil ardi a sammai wala fis sama a ƙasai wala fis sama'i kuma ko kuma a sammai Allah ba abin da yake ɓuya masa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sai Allah ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami Allah shine yake suranta ku a cikin mahaifar iyayenku kaifa ya sha'u yadda di ya ga dama haka zai kera ka a cikin mahaifiyarka la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu kuma wanda yake mai hikima cikin al'amarinsa to shine malam yace yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi Allah yana ba mu labari cewa abin da ke cikin sammai da kasai suna sujuda gare shi ai minal hayawanati wan nabatati daga cikin dangin dabbobi da kuma dangin ainihin wato tsirrai gaba ɗaya kama ƙala fi ayatul ukhra kamar yadda ya faɗa tusabbihu lahu samawati wal ardu تسبح له السماوات سبع.
السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Mm.
إنه كان حليما غفورا Allah ya ce tusabbihu lahu ma fi samawati tusabbihu lahu samawatu sab'u sammai gabaki ɗaya guda bakwai suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wal ardu haka kasai guda bakwai duka suna tasbihi ga Allah ka duba fa sammai suna tasbihi kasai suna tasbihi don Allah kai dan adam me yasa ba za ka yi tasbihi ba sama ta yi tasbihi ƙasa ta yi tasbihi doki ya yi tasbihi jaki ya yi tasbihi zakara ya yi tasbihi kaza ta yi tasbihi cinnaka ya yi tasbihi tururuwa ta yi tasbihi kunama ma fa tasbihi take yi fa da daddare kuma in ta zagayo ta rangada ma wallahi kuma ta je ta kwana tasbihi ina fata an fahimta Allah kowa tasbihi yake ga Allah subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard duk gaba ɗaya sammai guda bakwai suna yi wa Allah tasbihi haka kuma kasai guda bakwai wa man fihinna da duk waɗanda suke cikin sammai ɗin nan da kasai ɗin nan suna tasbihi ga Allah sai Allah ya ce kai bari in muku yar gaba ɗaya wa in min shay'in ba wani abu in dai ka san shi shay'in ɗin nan ma'ana isharatun ila takalili ana ishara da cewa komai kankantar abu komai yadda abin yake kankankani kai baka ma san da ba baka san amfaninsa ba baka san girmansa ba baka san buwayarsa ba baka san ya yake ba wa in min shay'in komai kankantar wannan abun illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi yana godewa Allah Ha- sai Allah ya ce walakin sai dai la tafkahuna tasbihahu ku kan kuke ji amma ba ku sani ba tasbihi suke yi. in akuya ta yi me kai kana jin kukan akuya ne tasbihi take wallahi mana shi yasa wasu dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga an ji suna kuka to a nemi gafarar Allah saboda kukansu rahama ce sannan kuma alama ce ta sun ga wani abu na rahama a kusa da su kamar niyahu dik tarar zakara manzo Allah ya ce daga kun ji zakara yayi tara karkace ya dame ka ya hana ka bacci maza tashi ka ce Allah na ji sarar zakara diyan da aka akwai rahama ta gurin nan Allah a lullube mu da ita ina bukatu da kaza da kaza da kaza Allah duk a bani manzo Allah ya ce domin ta ga mala'ika ne shi yasa take wannan tasbihin sai malamai suka ce mala'ikun rahama ne ta gani eh ciwon zakara kaga ya kama mu Allah ya ce kaga ciwon zakaru ya kama mu wallahi malam eh gaskiya ne yawwa in amma idan ya gama tasbihinsa kuma a danna marwuka kuma wallahi tallahi malam eh an gana mar- an gana magana da kyau ko yawwa ya gama tasbihinsa kai ta roƙon Allah in ka ji abin ya abin da ya kace to zo nan kuma ya ai bismillah a girba masa wuka kawai Allah ya sa mu dace don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkansu suna sujuda ga Allah suna tasbihi ga Allah ba wani wanda yake a doron ƙasa komai kankantar wannan halittar face tana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimtar tasbihin sai Allah ya ce innahu kana haliman Allah ya kasance mai haƙuri ne mai juriya gafuran kuma Allah mai yawan gafara ne wallahi tallashi haƙurin Allah ya sa fa har yanzu muke nan Allah bai dirkakar da mu ba kai kana jin yanzu abin da ake yi dinnan da wani ne ya ce kar a yi aka zo ana yin sa da tuni ba a lalata duniya ba gaba daya duniyan nan inda a hannun wani take ba Allah ba kuma ya ce kar a yi abubuwan da ake dinnan da akwai ma wannan labarin yanzu tuni da mun jima a can billahi lazi in remote ne a hannun wani wallahi dannawa zai duk ku mutu billahi lazi la ilaha illa ce mutu to ga a haka ma ga kasashe in Allah madaukakin sarki wata ran abin ya zo da abin ne ya girgiza su sai mala'ika dan taba gefen kasan nan da Allah mu ga meye ne suke yi ne haka kawai daga an dan yi haka sai wur kawai sai ka ji kawai ginin ginnuka suna zubowa haba mana wannan dan tabawa fa aka yi fa amma da a ce Allah zai yi tsawa wa duniya wallahi tallahi sai mun zama ruwa kaf sai mun narki da karfe da duwatsu da mutane da gine-ginen nan da kara komai sai ya narke na rantsi da Allah ba abin da zai saura ai malam wallahi rashin sanin Allah ba karamin bala'i ba ne mutum bai gane waye Allah ba ba wannan shi yake sa duk ake abin da aka ga dama kuma Allah sai a- muka yi sa'ar Allah mai haƙuri ne muka yi sa'a Allah ba mai fushi ba ne Allah ba mai nuna wato ƙarfi na azabtarwa ne ga bayansa ba yana yawan gafarta musu yana yawan yi musu rahama balma rahamar ta fi azabarsa faɗi da yalwa ba don haka ba wallahi da ba wanda zai kai labari don haka ai al'azizu allazi a khada'a lahu kullu shay'in shine wanda ainihin wato komai ya kankar da kai ya rankwafar da kai gare shi shine ma'ana al'azizu kamar yadda muka faɗaɗa su alhakimu fi khalqihi wa amrihi wa shar'ihi kuma Allah shi mai hikima ne cikin halittarsa akwai hikima ya Allah yanzu duk duniya duk kere-keren da ake yi duk kere-keren da ake yanzu an taba kera abin da ya kai dan adam hikima wajen kire shi ka duba duk takanolajin bature jama'a duk ilimin bature duk shigarsa da fitarsa duk technology da science din bature wallahi har yanzu bai yi halitta da ta kai dan adam ba bari in baka misali ɗaya zaka gane abin da wuri gaba ɗaya technologyn da ilimin da science din a kwakwalwar wa take a kwakwalwar dan adam to waye dan adam din to shi kenan magana ta kare in ma kana ganin bature wata tsiya ce shi shi halittar waye ne shi Allah ne waye saka bar wannan ilimin da wannan technology da wannan science din da wannan fahimta to akwai wata halitta da ta kai ta Allah mana to amma bature da ke mutumin banza ne bai san Allah ba sai ga wai yana kokarin jayayya da Allah yana kokarin jayayya da Allah yana kokarin ya nuna wa Allah bai iya ba shi ya iya shi yasa kai tunda kai musulmi ne kana jin irin waɗannan darussan ka san waye Allah to karka kuskura ka shiga gonar mutanen da suke kokarin su nuna wa Allah bai isa ba domin kai ka san waye shi wala Allah shi bature da kafiri wala Allah shi bai san Allah ba bai san waye shi ba ba shi da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan da wannan maganganun malaman wannan ta sa yake jayayya da Allah yake kokarin nuna wa Allah shi wani abu ne amma kai da ka san Allah akwai mamaki a ce kai ma ka shiga cikin layinsu haka ne ko ba haka ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da hikima fi halƙihi a cikin halittar Allah akwai hikima kalli kafarka kalli harshenka kalli idanunka kalli kirjinka kalli hannayenka kalli kafafunka ka taɓa tunanin wannan inji Allah ya sa wanda yake saka kake ɗaga kafa kake ajiyewa kuma ɗaya ba ta dukan ɗaya ko ba haka bane jama'a in ka ga ɗaya ta da ke ɗaya bai wuce sau biyu ko sau uku zai faru da kai a shekara ba wata ma sai shekara ta zo ta wuce babu wata kafar kar ta zo ta yi mistake a garin ɗagowa ta da ke uwarta amma ka je ka ana cikin niƙa bel ta tsinke wa inji a ce kuma kana kusa da gurin ka ga yadda za ku ƙare na fata an fahimta ko ta tsinke ko ta zame Allah yanzu na hidaka je ka asibiti ko kuma ana cikin tafiya taya ta ballewa mota ko ta tsinke ko ta fashe Allah ya sauwaƙe ka ga yadda mota za ta ƙare haka ne ko ba haka ba yanzu ku dubi wani abu gudun da ɗan adam yake yi inda zai faɗi sai kaga ya tashi kuma ya ci gaba da tafiya sai ya ɗan ɗingishi na minti kaɗan can kuma sai gurin ya daina ciwo ka taɓa tunani wanne gari Allah ya barbaɗa gurin ya daina ciwo ka taɓa tunanin wannan bugun da yanzu ka ji shi ɗaza an jima ka nemi gurin ka rasa ka taɓa tunanin menene ya faru amma sai ka ga mota in tana gudu idan taye ta tsinke da wahala mutanen ciki su rayu haka ne ko ba haka ba malamai suka ce ciwuka da yawa inda za a bar su ma ba a yi musu magani ba za su warke da izinin Allah ballantana kuma an yi magani to magani yasa bahaushe ya ce ma'anar magani shine mayi magani an gane maganar da ke ku eh ba'ana ba tabbas kenan tabbas tana gurin waye Allah amma shi magani za a yi ne bari mu gani shine magani mayi magani bari mu yi magani mu ga me zai faru da magani zai taimaka mana wajen samun sauki ko ba zai yi ba so gwaji ne gwadawa ne yasa wani he kai ta sha kai ta sha ba abin da zai ma saboda mai abin bai baka lafiya ba ba haka bane jama'a wani kuma bai sha komai ba sai ya warware ya watsake haka ne duk wannan me yake nuna mana izza da buwaya ta Allah wajen halittarsa yana yake cewa wa amrihi da kuma al'amarin Allah ka dubi yadda Allah ya tsara duniya ka dubi yadda Allah ya yi wasu kasashe yanzu baka taba ganin irin kasashen ba ma in banda yanzu da ilimin technology ya zo kana iya ganin mutanen china da waye inda ba wannan technology har ka koma ga Allah baka san wasu mutane masu suna chinawa ba ko ba haka bane amma fa su ma da kasar su da gidajen su da kogunan su da motocin su da mashinan su da komai da kayan tufafin su da komai nasu yadda kake nan kake harkoki su ma suna can suna harkoki kuma wani iko na Allah cikin al'amarinsa sai Allah ya kasa kasafta kasashen kashi-kashi tsakanin kowace ƙasa da kowace ƙasa akwai tazarar jeji da ruwa wanda ba yadda za a yi linkin ɗinsu dole sai ka tashi sannan ka je an gane magana da kyau ko ko nan da kake ji ana cewa muna iyaka da Nijar ko muna iyaka da abin nan ina ne Kamaru muna iyaka da Chadi tsakanin kafin ka shiga can da can in ka ga tazarar jeji mai fadin da ke tsakani sai ka yi mamaki kowa Allah ya ajiye shi a inda ya ga dama ya ajiye shi a inda ya ga dama shi ne bature ya ɗauko duniyar ya map ɗinta ya zana ta yadda take shi ma fa kawai iya iliminsa ne wallahi bai isa ya zana wannan duniyar ba wannan abin da duk kuke gani na rantse da Allah kwatance ne kawai wallahi tallahi kwatance ne ba wanda ya isa wanda ya isa ya san hakikanin me ke faruwa a duniyar nan wallahi sai Allah so kawai duka rajuman ne bil ghaibi ilimin su ne ba su cewa kaza yayi kaza kaza yayi kaza kaga wani mafad da wani dan murɗe murɗe da dan wani goce goce hakan nan wai nan kasa ta shiga ta nan kadan nan ta fita ta nan kadan ƙaryar banza Allah malam wallahi ilimin wannan duk yana gurin Allah jama'a wallahi yana gurin Allah amma amma malam so wannan shine wa shar'ihi da kuma buwaya a cikin shari'ar Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa al'amarinsa akwai hikima wajen shari'a ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara wanda ya kashe a kashe shi me yasa saboda idan ana kashe wanda suke kisa to za a daina kisa akwai hikima cikin haka ko babu akwai hikima akwai hikima amma in dai mutane za su kashe 'yan uwansu mutane a basu to ba ranar da kisa zai kare a duniya dama ya kashe ne don shi ya rayu to shi ma sai aka kashe shi kaga mai sha'awar yin kisa don ya rayu zai janye ko ba zai janye ba zai janye to amma yau yan duniya da ke duniya ta kai musu karo suna ganin ba hikima cikin a kashe wanda ya kashe wani alhalin kuma hikima ta kare a wannan gurin wallahi Allah wanda ya sare kafar wani a sare mishi na farko dai shi dai ba zai sake tunkara sare wani kafa ba dan ba shi da kafar ma da zai je na biyu wanda duk yake niyyar aiki irin nasa in ya ga sakamakon dan uwansa zai je sare wani ba zai je ba to amma ka duba yaran nan yadda suke yawo a manawaci suke yawo a barunde suke yawo a ina ga nan suna ta yawo da addina suna faskara mutane me dalili saboda sun san ba a wani hukunci a kansu kawai shine dalilin na rantse da Allah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna fa wa tarjuna kuma min Allah ma la yarjuna idan kuna jin radadi in sun sare ku su ma fa in an sare hi fa yadda kaga kabewa ma wala Allah shi haka yake jikinsa ma ya fi dadin sara dan hi baya sallah baya azumi baya kaza baya kaza ya ruguntsuma kansa cikin sabo dan haka ba hi da wani protection haka ne ko ba haka ba kai musulmi kai ne kake da protection kake da kariya wala Allah idan da ya yi niyya ya sarbe ma hannu ne sai ta tsaga iya nan kawai sai ta barka amma shi da za ka kai masa sara tun da hi bai iya tasbihi ba ihu zai yi fa ya daga tsalle da haka an kasare ki ka sari banza an gane magana da kyau ko so don haka cewa idan wane ya taba a taba shi in ya cinye kayan wani a kwata a mayar masa in ya faskara kafar wani a faskara shi in ya kashe wani a kashe shi akwai hikima a ciki don haka shari'ar Allah da dokokin Allah da yi ko bari daga gurin Allah wallahi hikima ta kare a wannan gurin Allah ka ba mu ikon aiwatarwa da haka yace lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu mulkin sammai da kasai gaba ɗaya mallakar Allah ne yuhyi Allah shi yake kashewa wa yumitu kuma shi yake rayawa ko yuhyi ko wa yumitu ko na ok shi yake abin nan rayawa kuma shi yake kashewa da za kuma Allah khaira yuhyi wa yumitu shi yake rayawa kuma shi yake menene shi yake kashewa ai huwal malikul mutasarrifu fi khalqihi Allah shine mai mulki mai jujjuya halittarsa yadda ya ga dama fa yuhyi wa yumitu dan haka sai ya raya wasu wasu kuma sai ya kashe su Allahu akbar rayawa bi ma'anaha alhissiyya wal ma'anawiyya da kuma matarwa ko kashewa da ma'ana ha alhissiya wal ma'anawiyya idan aka ce Allah na rayawa to ya safi abu guda biyu ko dai ya raya ka ta hanyar ya barka da ranka shine asalin ma'anar rayawa na fata an fahimta ko kuma bayan ya barka da ranka ya raya ka ta hanyar hore maka abubuwan more rayuwa komai da kake bukata sai Allah ya maka to nan ma ya ƙara raya ka hayatun ba da hayatin kenan ko rayuwa bayan rayuwa dama kana da rayuwar numfashi kuma sai Allah ya ƙara baka rayuwar nerori ina fata an fahimta eh Allah ka ba mu rayuwar numfashi da rayuwar kwandaloli ya Allah da daloli ya Allah amin amin so haka kuma mutuwa ita ma Allah in ya ga dama sai ya kashe mutum shikenan ya tafi lahira in ya ga dama kuma sai ya kashe shi kashewa alma'anawiyya shine ya zamanto gashi a raye amma kuma ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani ko dai ya cire masa lafiyar da zai iya yin wani abu amma dai gashi a raye tabbas amma kuma ba abin da zai iya yi sai dai a yi masa mutuwar zana ko wani ba zan fare ya ce wai mutuwar zana ina fata an fahimta ko mutuwar tsaye ko duka ana faɗa to wannan shine dan haka Allah yake da ikon haka sai malam ya sake fassarawa bi ma'ana yu'ti man yasha'u ma yasha'u Allah in ya ga dama sai ya bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama yu'ti man yasha'u ma yasha'u ya bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yake cewa ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa abinda Allah bai ga damar faruwarsa ba kuma wallahi ba zai faru ba na'am an gane magana da kyau ko wa qawluhu da Allah kuma yake cewa huwal awwal wal akhir Allah shine farko shine karhe to in mun zo gobe akan wannan awwaliya da akhiriya din za mu tashi kan jawabin mu don haka wannan ayoyi alaramma zai kara jawo su a karo na biyu gobe insha Allahu ta'ala sai mu duba abin da ke cikin ma'anar waɗannan ayoyi an gane magana da kyau ko a ga akawun ɗin a marayu da gajiyayyu akawun name ɗin shine abubakar yaya arabi bankin shine unity bank akawun number kuma shine 0052 120730 wannan shine akawun ɗin taimakawa marayu da gajiyayyu kamar yadda kuka sani muna gudanar da aikace-aikace da al'amura na hidimomin marayu da wanda suke cikin halin bukata a wannan masallaci duk shekara to bana ma za mu yi don haka ga akawun ɗinnan wanda yake da bukata sai ya taimaka bari mu ƙara karantawa sunan bankin dai a abubakar yaya arabi a bankin kuma sunansa unity bank akawun number ɗin kuma 0052 120730 akwai yahaya huzaifa ya turo da naira dubu biyar allah ya saka mishi da alkhairi akwai umar muhammad ya turo da naira ɗari biyar allah ya biya shi da aljanna akwai haruna abdul menene nasir ne ko eh ya turo da naira ɗari biyar shi ma allah ya biya su da aljannar firdausi so saboda haka muna jiran naku taimakon insha allahu ta'ala wannan mene baba ibrahim ok to to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya Allah ya kai mu gobe za mu zo mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana wa billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh